mai sauraro Ibrahim Abdullahi Suran ɗinki a kan mita 88.5 da Lef Emre Zamani ɗauke da rahoton wata ziyara da muka kai wata karkara ko ce wani ƙauye da ke ƙaramar hukumar dawakin tofa wanda suke cikin wani irin yanayi mara daɗi da tarin matsaloli wanda kuma dama bisa al'adar wannan shiri yakan zagaya sassa daban-daban na cikin birnin Kano har ma a wasu lokutan da ƙauyuka kamar irin wannan lokacin kenan domin dai ganewa idanmu irin wainar da ake toyawa domin mahukunta su sani kuma a ga me ya kamata a yi domin ganin an fitar da a'i da karogo kuma yanzu haka na tare da wasu daga cikin al'ummar wannan karkara ko in ce wannan ƙauye waɗanda suka yi wani dandazo da ayarin kwarmata kwalla ƙarar kira ga mahukuntan yankin da ƙarfi domin dai su ji kiraye-kirayensu watakila ko Allah zai sa su fidda su daga cikin halin ƙangin matsin rayuwa da suke ciki. Kai tsaye za mu so mu fara jin sunan malamin.
Alhamdulillahi ni sunana Muhammad Basir Uba Abdullahi Bankaura ɗan Dalama.
yanzu nan muna ina yanzu nan muna cikin bankaura dan dalama kasar ce din gawa kenan dawakin tofa Kano
ni matsalolin matsalolin mu a gaskiya suna da tarihi masu dogon tarihi da ba tarihin su da me da me matsalolin to matsalolin mu a yanzu a tagashe bangaren ilimi bangaren lafiya biyu bangaren hanya uku bangaren wuta hudu ruwan sha biyar kenan mu tsaya haka na'am saboda abubuwan wataƙila na kai na sakilin zamun ba lokacin tsayawa.
abubuwan ne ai sun daɗe suna damu mu in mun bi wannan hanya sai mu ga ba ta kaiwa sakamakon in mun ce ma a zuwa mana ko da aiki kwaya ɗaya ne idan an zo an fara sai ga shiru kamar an shuka dusa domin yanzu an kawo mana fal wajen shekara ashirin da ta wuce suna nan a gaba a kwance riɗa riɗa kamar raƙuma amma sai dai kowane idan ya tashi lokacin zaɓe to ce in Allah ya nufa ni ne zan ɗaga muku so in Allah ya nufa ni zan ɗaga muku so to har mu gane cewa insha Allah nan da ake faɗa to ba irin wadda Allah yake so bace ba sakamakon da shi ba irin wadda Allah yake so bace ba domin an mana ta fa irga to akwai wani so kace ba ku da wutar lantarki a wutar lantarki aina take ai tun zamanin dadewa wajen shekara 25 ma muna ta laliban akwai lokacin da muka yi korafi aka ce fayil din Wai ba ku da yawa ne?
muna jira mana akalla ba kasar garuruka ne guda uku sun kewaye mu akwai dan babu kuka akwai dan babu fulani akwai kuma dan baban lalle dukkan gurup ɗaya ne suka haɗu suka yi wannan garin kimanin mutane suke ciki kai gida don masu fi kimanin dubu biyar a ciki to amma Kuma ba ku da wutar.
ba mu da wutar lantarki kamar kimanin shekara ashirin aka kawo ta ɗan dalma to ana cewa za a haɗo da garin mu aka za a haɗo daga nan unguwar to ƙarshe ma sai aka yanke su ma ba ta ishe su can cikin garin ba sai tsakiyar gari aka bata to alhamdulillah kusan ko da yaushe mukan bibiya da korafi to da aka samu wannan tambayi kwa kenan muka je wajen shi ya turo wani ya zo ya ce Wai tambayi kwa.
shi ne shugaban maza ciyaman kenan na local government dawakin toba tambayi kwa kenan to muka je mu da shi muka yi labari ya ce in Allah na fa wannan aiki in dai bai fi karfin aljihun mu zani in kuma fi karfin aljihun mu za mu tura gwamnatin jiha za ta yi shi to ƙarshe da aka zo faɗin da aka mana guda goma sha ɗaya ne sai aka jajje fa yi can ɗaya can ɗaya can ɗaya kamar igiyar shiga a shanya sai aka ɗauko wayoyi aka rataya guda uku ba ma da aka rataya ɗin ba ma a juna da waccan wayar ta wancan babban garin ba yanda in an kawo ko da ƙwaiƙwayen na gindin farsa harka mana ba ma a yi wannan haɗin ba sai aka ƙi haɗa harka ma yanzu to shikenan akwai wani suraji shaidu wanda ake cewa yazo ganin ido na mun yi taron mu dubu biyar a nan garin gab da zaɓe to ce insha Allah transformer ku tana nan da an gama wannan shugaban ƙasa ya haye bauna haye mun haye dakkuwa za a kawo muku to muna ganin abun nan kamar gaskiya ne sai wani yaro ya ce kaga wane na ce eh kaga Alhaji Basir na ce na'am sai ya ce wannan labarin da yau ne faɗa ƙarya ne yake a lokacin sai yanzu kamar na bige shi abin alheri zai zo mana kuma shi ya ce ƙarya ne to har kama yanzu transformer shiru kamar an shuka dusa sa'in nan sola sola da ake rabawa an raba kafacce din gawa da kaburma da biredila da karambanin adam da da nan shedin yan alewa an raba a tumfafi yanzu dan dalama gashi an kama ta kai wajen sama da guda hamsin amma mu ban kawo da dan dalama yanda ka san ba a Kano muke ba ba a dawakin ba muke ba a din da ake da mu tun ana amfani da batiri to da batirin yayi tsada yaro zai kwalla kuka sai dai a wawo ka hannu a cikin duhu a ji shi tun da batirin ya kai tsada baka samu abin da zaka ci cikin kama to ina ka ne ka sayan batira daga ciki sai a sai batiri wajen kwana sama da ahirin ana gasa shi a rana ya ɗan yi sanyi ya ɗan ɗan zafi a sa kafin dare ya cinye haka ake cikin wani lamarin.
yanzu da muke magana nan a cikin ina muke Yanzu nan inda muke magana muna magana da kai a cikin bankaura ɗan dalama.
E, wai makaranta ce ko asibiti ko fili ko menene Allahu akbar da kanka sama ka gani. Allahu akbar na daga me ka gani idanunka gaji ba fili ne da kashin ya burbura da hasken rana wannan al'arhin gashi nan da kana harkon muka kana kallo shi wai Ya makaranta za ka ga saman bakwai to idan ka gano iya inda hasken idan kai kare wannan kwarkwarin ina gano ai ba bakwai za ka ce kai tunda babu wanda ya shiga iya kasa bakwai iya inda idan kai kare shi ne sama bakwai haka yake ga aji nan kana kallo ga allo babu kujera ko daya fili ya yage kwanan duk sun tsaye amma ka yara su ga wasu ke karatu to ai wani girka girka nake gani wannan dirka darbajiya ce talakan gari suka je suke kundumi a daji suka ɗauko suka ce daga tan duraku ne guda hudu idan akwai da zo ya gani ya biya idanunsa ya zo bai dirka shi da darbajiya guda hudu an kaka ba an tokare wai rafta ce aka tokara ba ta inda za ka karatun boko fa na yan ba sa dirka ba rubutu ai faduwa za ce wannan falankin kwanan da ya fado sai da yawa yaro rauni tukun rufin kwana rufin ga ga zo ga nan ma kana kallon sa ga idan bai ƙara sakuwa ba ɗaya da sako ya sari yaro ya masa rauni aka ɗauke tukun aka kai shi aka aje yanzu ga gurin nan ba mai da ba kuma haka ake karatu to ya za a yi idan baka yi karatun ba wani abin zai zo ka je bangaren asibiti sa hannu a takarda karatun da zamu da ake jiyo baki a turanci nan in ba ku sa yaran ba kun yi ba a iya ba to da ya za ka yi dole kai ko a gindin biya ne haka za a yi shi kuna yi a gindin bushi ana yi mana ka ga wannan darbajiya ce anan wajen wancan asibitin da ake ake dan dan abun nan dai haka wanda dai ba na so da in faɗa dai domin shi asibitin an amma ai kana cewa matsalolin ku akwai asibiti kuma yanzu gashi kana cewa akwai matsalar lafiya ko kiwon lafiya kuma gashi kana cewa ga ma asibiti yo asibitin ai an yi ne ban kokon ba komai tun da aka yi asibitin gashin an sa kyaure daya wani ba a sa ba ya burbura sai ka kwashi kashi ya burbura ya fi ya fi buhu goma mafaka ce kurin taba ta gada a ciki shi asibitin ya dade da yi ne asibitin ya kai kimanin ashirin da yi da yi ya kai kimanin shekara ashirin kuna shan magani a ina za a sha magani daga nan in an tahire ko a tafi asibitin dawaki ko asibitin ɗanbata ko kuma kai cikin binni ko kuma kai cikin binni kafin ka je cikin binni in ruwa ya ƙare sai dai mutum ya mutu in jini ya ƙare ka san a ƙauye dai ba a ƙara ruwa kuma yan masu kyau na ƙauye a zo a danna maka ruwa a jijiyar jini a kashe ma mutum matsalar da ake fuskanta kenan yanzu ina batun ma'aikata a asibitin yau ma'aikata asibitin ma ba a zo an zuba maganin a ciki ba amma an ce wai an yi bikin buɗe asibitin bankawar ɗan dalama amma dai- magani ne ba a zuba ba amma akwai kayan aiki ya ba magani ba kan aiki a baki ne dai aka faɗa aka ce an yi komai da komai ma'aikata fa ma'aikatan ko ɗaya in dai ba ma'aikatan banza ba komai a ciki ba wani ma'aikata sai dai ma'aikatan za su zo su yi ko ɗan shayayen sa ciki ko kuma mutum yaro ya ɗauko yarinya su zaɓe shiga da dare to ku ne kuke akai to me in mun gani mu hana in kuma ka ga yaro ya zaro kafceciyar wuka sai dai ka gauce ka bashi guri domin yana zuba maka rauni ya cuce ka sai ya zuba cikin jeji ya rabu da kai
zan waiwayi wani daga cikin matasan wannan ƙauye tunda mun ji wani abu daga bakin datta- dattijai kenan masu tarin shekaru ina sunan malam da farko dai kana magana da Nazifi Suleiman ɗan da lawar dawakin Tofa Local Government.
ga waɗannan batutuwa musamman mun ji daga bakin dattijo ku matasa yaya wani ƙoƙari kuke ana ganin ku ne manyan gobe Muna gaskiya ƙoƙari sosai na yadda za mu kai wa manyanmu kukan abubuwan da yake damu mu to in mun kai kuma za a ce za a ce mana za a yi in mun dawo kuma mun zauna shekara bayan abin nan in mun ƙara tambaya a ce da za a yi to haka dai har yanzu mu wallahi mun rasa yadda dai za mu yi ko gaskiya kuma muna cikin matsala sosai da sosai bangaren ruwa gaskiya muna matsala idan kamar dai mu yanzu bangaren bankaura burade ɗaya ce take ba mu ruwa to a yanzu duk ma da yawan mutanen da shi wancan bawan Allah ya Allah eh to a za ka mata lalace kuma shi ma ɗaya bangaren to siyan ruwan kuke yi ko na kogi kuke ɗebowa ko kuma ya kuke eh gaskiya siya nike akwai gidan ruwa ana cewa duk jarka ɗaya naira goma za ka kai a zuba ma jarka ɗaya naira goma shi muke zuwa muke cewa shi ma kuma za ka tadda layi sosai in tsakiyar rani in tsakiyar rani ne sai ka samu sai ka samu baro sama da goma duk kuma sai ka tsaya an zuba musu tukuna za ka za ka diba to ya yi batun a ɓangaren wutar lantarki da wannan ilimi da lafiya sun yi ta ƙoƙari shi a ɓangaren ruwan ba ku yi wani ƙoƙari ba eh gaskiya a bangaren ruwan an yi kokari sosai to amma kuma har yanzu dai jiya yau a ce za a kawo za a kawo har yanzu mu dai jiya yau ba a kawo mana ba gaskiya yanzu kenan ne kiran ku ga mahukunta gaskiya kiran mu da muna kira ga mai girma gwamna babanmu ne kai karamar hukumar kace dawakin tofa local government dan darama wata muke karkashin tumfafi wat muna kiran ka da kuma dan majalisar mu da wakiltar dawakin tofa honorable tijjani muhammad yobe da kuma dan majalisa mai ci sal ahmed marke da kuma ciyaman ade kambo muna kiran ku dan allah dan annabi ku zo ku taimaka mana ku ga a cikin halin da muke ciki don wallahi muna cikin matsala sosai da sosai Muna na Haruna mai kirasa ba kawara ɗan da rama sai ɗayan ga sun yi chairman ɗin SBSP na ɗan babu firamare.
wato ciyaman na kwamitin da ke kula da al'amuran makaranta a wannan yanki Eh gaskiya ne, gaskiya ne.
kana da yaro a makarantar Eh ina da yara, an aji nawa ne kuma guda nawa ɗan aji uku da ɗan aji hudu.
to in za su zo makaranta ga shi dai yanzu kamar yadda muke gani ajin ba ma a batun wai abin zama dama an riga an wuce wannan shafin suminti ma ake magana shi ma duk turbaya ne ba batun sumintin rufin kwanan ma kamar yadda muke gani diraku ne na darbejiya wajen guda hudu ko biyar aka sassaro aka tokare don kar ya zubo shin yaran naka da suke zuwa wannan makaranta abin zama kake ba su ko kuma a ƙasa suke zama yin sun koma yaya kayan su ke kasancewa batun wanki ga shana cewa ma ba ruwa a garin Eh gaskiya ne akwai wani ajin mun yi kokari mun ɗan haɗa kwamiti mun ɗan kaleda irin ɗan tumbuhun nan muna shimfiɗa musu. To wani ajin kuma gaskiya haka bata samu ba a suke zama haka muke ta shan wahala kuma jama'a gari da ke sun zaɓe ni sun wakilta ni sun yarda da ni hakan nan dai muke har haɗa kai da su ana samu ana ɗan samun abubuwan da za a riƙa samun yaran suna zama a kai. kuma wani bangaren akwai kamar yi wannan dira ko mu ne nan muka je muka samu sakamakon kaga da damuna da wannan aikin wannan ajin kwata kwata baya zaunuwa da damuna kwata kwata ciki in an yi ruwa dole he an kwarbe to shi ne muka ga cewar idan ranin ya zo tun da ya riga ya karyo zai iya danuwa gaba ɗaya idan na yara su mutu da yawa shi ne muka zamu muka je muka samu dira ku muka zo muka tattokara kaji abin da ya faru a kai yanzu kun yi kokari kun ma ɗinka ledoji a wasu ajujuwan ana shimfiɗa ana zauna shin a duka makarantar wannan ajin kaɗai shine wanda baya zaunuwa a akwai wanda kaga wannan baya zauna ofishin shi ma wancan baya zauna ofishin malaman ma haka baya take zauna eh shi ma haka yake shi ma rufin saman daga nan in ran in sha biyu to in ka zo dole ne dai ka matsa wani bayar da rana ma aika dame ka kana cikin aji har da ofishin malaman kwarai da gaske gaskiya ne kana daga kanka sama ga nan babu komai
za mu so mu ji suna
sunana Umar Abdurrahman ban kaura dan da dama an ba da bayanin kai kana daga cikin kwamitin wutar lantarki na gwagwarmaya da bibiya bangaren mahukunta don ganin wutar wannan gari na ku ta samu gaskiya ne domin hakika mun bibiya ba guri ɗaya ba ba biyu domin tun daga kan kamsila da dukkan wanda ya kamata mun bi muna ganin cewar mun kai musu takardu akan bibiyar aiki har akwai wani kusa a cikin tafiyar kusa a lokal gama a lokar a lokar da kwarai da gaske domin har a jiha an san shi muna ganin cewar komai zai abu na sai ya kasance har ya kira shi ciyaman tukuru wurinsa kuka je ofis kuka yi zama kwarai da gaske a kwamitance a ƙungiyar ku gaba ɗaya sosai ma kuwa domin har takarda shi ma mun kai masa to ya zaman ya kasance sai ya kasance cewar shi amma kun gaya ma korafin naku na tsaro ne?
mun gaya masa mana domin akan neman shi ma ya sani kuma muka kai ma takarda a rubuce yake da ƙarshe ma yake kiran shi cewa ma yake gaya masa cewa ai wannan maganar aiki ma shi an gama har ma yana bin yana bin sa kamar dubu an gama ai an gama me an gama aiki kuma ga shi aikin wuta kuma ga shi mu muna ganin ta bakin wani fol din ma akwai gurin da ya kai kamar kusan kafa 80 wai an gama aikin sa wutar an gama ma shi a tunaninsa akwai wutar suke tunani ina kake tunda ba- zuwa na su lissafin ai an gama su a a tunaninsu tunda yanda yace ai an gama amma kuma mu muna ganin cewar akwai inda yake ta kai kafa 80 ma to to me ya tabbatar muku da cewar shi a nasa bayanin an gama shi bangaren shi wannan kuma eh gaskiya abin da yake gaya mana da ya kira shi yake mana bayani dan har har siyama na lokar gane a waya ko ba a waya kuwa kuna gurin Ma- sosai ma kuwa to yake ga me yake cewa ne sai yake gaya mana cewar ai shi wannan magana aiki ma sai dai wani yan kudade da aka biyo shi zai cika wa yake bin sa kuɗin dan kwangila dan kwangilar da ya aikin wutar lantarki Yawwa.
shi ne ma yake bin ciyaman kuɗi yawwa mu kuma muna ganin gashi aikin kan akwai inda ma yake ta bakin wani hotel ainihin fol din ma ba a kawo ballantana waya kuma inda aka ɗauko ta ma dama ba ma ta taho ba amma waya kace sun yi haka kuka ji abin da suka tattauna a muna gurin fa kaga ko yaya an sufuri ya sa sosai kuwa mai sauraro daga wannan gaba kuma alhamdulillah ma iya cewa tarkon namu ya kama kuciya domin mun samu damar lalubo ɗaya daga cikin masu unguwannin wannan yanki wanda za mu ɗan ji wani abu daga gare shi amma suna ne da matsayi a matakin farko Assalamu alaikum. Sunana Harisu Usman mai unguwa dan baban mazare da kai ce din gawa. Karkashin hukumar dawakin da karamin hukumar dawakin tofa lokal government. Mu dai magana ta gaskiya muna yin dukkan irin abubuwan da ya dace. Na bin tsare-tsaren hukuma amma har yanzu mu ba wani abu na ci gaba da muka samu a cikin garin namu.
to ku da kuke eh, jagorori wani ƙoƙari kuke na taɓin alli da na sama da ku to muna za mu muna zuwa muna ga musu korafa korafa mu suna cewa mu yi hakuri za a zo a yi mana amma kuma har yanzu mu sami nasara ba ga wannan bawan Allah ya ce shi dan kwamitin wutar lantarki ne kuma sun je sun yi zama da wani kusa a karamar hukuma har ma kuma ya kira musu ciyaman ya sa hansu firi sun ji ciyaman yana cewa aikin ma aikin wutar wannan gari naku amma gama sa wuta har dan kwangilan ma yana bin sa bashin dubu ɗari gaskiya ne wannan mu muna gurin a ta wannan taron kuma mu da kaina ma mun je mun dauka ma mun je har gaban cewa mun yi mana alƙawarin cewa za ba ya ci gaba da aikin nan mu abin da ya nuna mana ma mu tafi ma gashi nan ma ya tura zuwa da ya ebo waya a zuwa daura a zuwa ci gaba da aiki amma har yanzu mu ba wani abu gaba da aka ci da aikin nan aiki a ɗaya yake idan na aka sa wannan falwaya guda goma shi ma gurin guda biyu ake sa gurin guda hudu ake kafa biyu tazarar da za a sa fa- fadarar guda da za a sa fal hudu shi ne ake sa fal biyu kuma shi ma iya rariya ɗaya aka ba aka sa guda goma nan har yanzu su ne kawai a ɗaya yanzu ma mu muka haƙa ramin mukan da aka fa fal wayar da kanmu domin muna so a yi aikin ku yan garin kwarai ma kuwa
yanzu ne kiran ku ga su mahukunta gaskiya muna son mu hukunta su duba musu su zo su duba yanayin da muke ciki su tausaya mana su yi mana wannan ayyukan da suke damu mu magana ta gaskiya domin su talaka muna nu- muna bala'in kokari akan nusar da su su yi hakuri in Allah ya so ya yarda za mu sami goyon baya ga hukuma su zo musu su duba musu yi mana ayyukan nan amma har yanzu ba wani abu da muka samu har kare mu mata fara karewa muna ƙara musu suna cewa gaskiya mu sun gaji da yaudarar da muke musu to ku da dalilin ɗin kuke wa talakawa naku to ai dole ne wani abun sai kayan kare su domin kai ma ka sami dan abin da kake da bukata na biyan bukatun su domin me domin za ka kwantar musu da hankali su gaba da hakuri ka su da ma da hankali kuma kai ma ka tayo da na gaba da kai hankali to yanzu turar ce ta turar ta kai bango kenan ba sauran abin da za a iya gaya musu wallahi tura ce ta kai bango gaskiyar lamari amma an ce kai sarkin fulani ne, wani bawan Allah da muke tare da shi ina sunanka ni Ahmad dan Dalama ne matsayinka ban kaura dan Dalama ni Ahmad dan Dalama an ce kai ne wakilin sarkin fulanin wannan yanki kware ma kuwa sai din gawa to ku fulanin wannan yanki ba ku da matsala kenan da alama dan na gan ka shar da kai ciwo matsala kai matsaloli ga irin su gashi kana gani kai ya kake so kai komi har matsala ba ma ba ma ta da adadi kai wace ka sani ni wacce na sani ma yan labai ai ba za ta iya irguwa ba dan ba mu da wuta ba mu da ruwa ba mu da komai na gwamnati mu za a yankin gwamnati ma ba mu san komai ba yanzu to kenan ya kuke jin rayuwar ina fa rayuwa da za ta tafi ba wani taimako tallafin gwamnati a rayuwa sai dai a yi ta hakan nan amma dai ba magana jin daɗin rayuwa tunda gwamnati ba ta tallafa mana ba asibiti ba to ina ina kai ka gan shi ya batun ilimi ka gan shi kai a garin ai kai kana cikin garin ba ka gan shi ba ai ko ai wutar lantarki ake ma to kai ka ga wutar lantarkin ai a cikin dai garin kake ko ka ganta ba ai ba to amma kuna da ruwan sha to ka gani yanzu da ba mu ebo ma kaya ba a babu saboda haka ba mu da mu dai abu da muke ce muku addu'a addu'a Allah da Allah ku taimake mu ku taimaka mana kamar yadda cikin irin halayen da muke ciki ku tallafa mana yawa ku taimake mu ku taimake mu ya hukuma Mai sauraro daga baya dai mun samu damar yin taɓin alli da shugaban ƙaramar hukumar ta dawakin tofa honorable ado tambaikwa dangane da waɗannan batutuwa na wannan al'ummar ƙauyen wato ainihin bankaurar ɗandalama wanda ya musanta zarge-zargen da suka yi na cewar sun yi bibiya har ma sun miƙa takardu sun kuma yi zama da shi akan al'amuran yana mai cewa ba shi da masaniyar waɗannan matsaloli da suka bayyana gaba ɗayansu illa dai maganar wutar lantarki ya bayyana cewar tabbas ya biya sama da miliyan ɗaya a cikin kuɗin aikin da aka yi tsare da ɗan kwangila wanda kuma dama miliyan ɗayan ne da ɗoriya 'yan canji ne kawai ya rage ake bin sa amma kuma matsala da al'umma suka samu tsakaninsu da ɗan kwangilar da kuma rashin daidaito a tsakaninsu ya sa ba a kammala aikin ba ko in ce ɗan kwangilar ya tsaya da aikin a hannu guda kuma sauran bututuwan har ma da ita kanta matsalar wutar lantarkin ya yi alwashin cewa su rubuta su samu kansilan su su haɗa kai da shi su rubuta su gabatar masa insha Allah shi kuma zai yi abin da ya kamata a kai Ibrahim Abdullahi Shirin ɗinki a kan mita 88.5 da Lafiyan muryar zamani.